صلى الله على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك رب العزه والسلام على رسول الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da muka saba da mu ci gaba da karatunmu a cikin wani littafi mai albarka mai suna muktasar sahil bukari wanda aka fi sanarsa da suna a tajiridu sare li a hadisa jami'in sahi yau a cikin ikon allah maɗaukakin zarki za mu tashi sabon babi babu la ya taharra salata qabla gurubi shamsi babin da yake magana akan cewa bai kamata mutum ya yi karda don sallah yin sallah kenan kafin faduwar rana ba kafin faduwar rana ba hadisi na farko an mu'awiyata radiyallahu anhu qala لا يتهرى الصلاة قبل غروب الشمس باء ينكر دالون ين صلى كافر رانا تفادي عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة ku kuna yin wata sallah lakar sahibna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu kuma mun abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mu sahabbansa ne muna tare da shi sahibansa abokanansa na kusa da shi muna tare da shi amma duk da haka ba ma ra'aynahu yusalliha mu ba mu taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatan irin wannan sallah ba wala kad na'a anha kuma ma hakika ya yi hani a kanta ya ne abinda ake nufi shine arraka'atai ni ba da la'asiri rako'i guda biyu da mutane suke yi bayan sallar la'asar bayan an idar da sallar la'asar satin da ya gabata mun karanta guraren da aka hana yin sallah ko kafin faduwar rana kafin fudowanta da lokacin garji da sauransu haka sannan kuma mun ga irin togiyar da aka yi istisna'at duk da cewa general law an hana sana akwai wasu dalilai da sukan faru sai a dan ba da izini a yi to wannan ci gaba da wannan ne ke cewa ya ga mutane suna yin sallah raka a biyu bayan sallar la'asar kuma su ne suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba gani yayi haka ba sannan ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani wato kenan akan wannan din shine sallah raka a biyu da mutane suke yi bayan sallar la'asar kenan kaga kaman wannan yana da tabbatar da wancan hannun da makaranta a baya na biyu kuma yana nocin kaman sallan nan ba salla ce ta mai dalili ba wala'ala da dawafi suka yi bayan sallar la'asar suka yi sallar ba zai yi magana ba don annabi sarsa ya yi magana akan wannan ya ba da izini ko kuma shigowa masallaci suka yi bayan sallar la'asar sai suka yi nafila wannan ma akwai magana amma irin wanda suke haka kawai on plain ground an yi sallar la'asar sai ka tashi kai sallah raka biyu to yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan wannan babu ma yi sallah ba da al'asri min alfa'iti wa nahwiha babin da yake magana akan abin da ake iya sallata bayan sallar la'asar na sallolin da suka tsere ma mutum sun tsere ma mutum ko kawai misali zuwa yanzu na ce mutum bai azahar ba bai la'asar ba kaga yanzu a za a kaddara a bayan sallar la'asar ne tunda masallatai ya duk sun yi sallar la'asar shi ne alfawa'id wani hawi hada abin da yake kama da wannan ana aisha ta radallahu anha qalat والذي ذهب به ما تركهما hatta laki Allah ta'ala in jina na Aisha Allah da take cewa abinda shi ya tafi a kansa kuma bai daina yin su ba har Allah maɗaukakin sarki ya karbi ransa wa malaki Allah ta'ala shi ko bai koma gurin Allah maɗaukakin sarki ba hatta sakula ani salati har sai da yin sallan ma ya fara masa nauyi saboda jikin tsufa ya fara shiga wa kana yusalli kathira min salatihi ka'idan ya kai matsayin da yawan sallar sama tana fifili kenan a zaune yake da ya kan yi a tsaye yanzu kuma ya zama naman girma shiga zai kan yi a zaune ta an yi arrakatai ne ba a da la'asiri wai abin da take nufi shine rakoi guda biyu bayan sallar la'asar wa kana zabi sallallahu alaihi wasallam ma wa la yusallihi ma fil masjidi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su amma ba a masallaci yake yi ba makafatan an yuthqala ala ummatihi saboda jin shakkar ko tsoron kare takura ma al'ummansa wa kana yuhibbu ma yukaffafu anhum shi kuma ya fi son abinda za a sassauta masu mutane kaga wancan ma'auyatu bin abi sufyan ne rawaito shi hanyar nan kuma na aisha allah maɗaukakin take da ta nabi sallallahu alaihi yanayi yanayi shi kawai tabi muna tare da shi amma ba taɓa gani ba kuma ma ya hana mun kuma karanta hannun hadisin hannun a baya amma kuma shi ga shi yanayi amma idan mun lura da hadisin tsar za mu ga cewa ita na na aisha ta ce na farko baya a masallaci inda mutane za su gani sai a gida yake yi sannan ta kawo illar yinsa a gidan shi ne cewa baya son mutane su gani balantana su koyi da shi a wannan kes din har ya zama wato kenan takuri a gare su shi dai zai afodin ya yi ko da ko a zaune zai yi mun gane wannan yawwa ko da akwai rashin lafiya a jikinsa jiki ya yi nauyi ba zai iya sallah ba zai yi su kuma yana yin ta har ya bar duniya saboda haka amma kuma bai so mutane su dauke shi a matsayin sunna ba da ya so haka nan da zai a masallaci ko kuma furucin bakinsa zai kwadaitar saboda haka wasu suke ganin cewa wannan kenan wani abu ne wanda ke ya shafe shi shi yawa duk da cewa wani lokaci yakan boye abu idan illar shi ne karin mutane wato kenan ya takura musu sai ta bayyana shi ne illar to wanda yake ga yin hakan ba takuri ne a gare shi ba shi zai iya yi kamar kes din salatin tarawihi in ga yana zuwa masallaci yana yi sai dai mutane suka zo suka koyi da shi da ya ga an fara yawa sai ya janye amma me yasa ba zai ba sai saboda baya son a takura al'umma amma daga ba duk wanda ke ganin yin hakan salatin tarawih ba takuri bane yana yin ta kamar aswaki ya ce ba don kana takura al'ummata ba da na ce duk lokacin da za su yi sallah su yi asoki sai ta bayyana wani mutum ya gani ya ce shi zai iya yi bayan an gudu dama abin da yake so kenan bambancinsu da wannan wancan na tarawihi annabi sallallahu ya ce don ba na son in takura mutane ne haka kuma asoke ce don ba na son in takura wa mutane ne haka sallar isha a kai ta karfe goma ko bayan goma na dare ce ba na son abin da sabon zance arka yi ta a nuna lokacin ba na son in takura wadanda duka lafazan bakinsa sun tabbata amma wannan fahimtar aisha ne mun gane wannan aisha ne ta ce saboda kare takura mutane saboda a wa'ancan kesin ta lura baya son a takura mutane don aka ita ma ta yi hukunci a nan wurin amma shi personally on personal ground shi bai a masallaci ba sannan kuma a cikin daki a cikin gida yake kuma a cikin gidan a cikin daki mun bayyanci wannan yawwa to aka ce sa wasu sai su jona shi da wancan kamar yadda na Aisha ta fahimta sai ma sai su musu irin wannan fahimta wasu kuma su fahimci cewa a'a tunda shi yanzu bai ce ina yin raka'a biyu bayan sallar la'asar a boye a daki dan kan da takura mutane bai faɗi haka ba sai su bar shi to wannan on personal ground yake yin sa wallahu a'lam وعنها قالت rakatani lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yada'uhuma sirran ita na na aisha take cewa rakoyi guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin su ba kuma amma yana yin su sirran wa alaniyatan a fili ko a boye shi da rakatani kabla salati subhi wa rakatani ba'da al-asr rakoyi guda biyu wato kenan kafin sallar safiya da rakoyi guda biyu bayan sallar la'asar rakoyi guda biyu kafin sallar asuba wani a fili yake yana yi su ko rakata alfajari wannan abinan amma wannan na bayan sallar la'asar din akwai kes a kai kes mu na farko shine hadisin mu na baya wanda ita da kanta take cewa yana yin su ne a gida kuma a boye ko wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihi ma wala yusallihi ma fil masjidi haka tace annabi yana sallallahu alaihi wasallam yana sallata su amma baya yi a masallaci mukafatan saboda jin tsoron ta kawo illa ita da kanta to nan ko sai ta nuna cewa yana yin su wato kenan baya barin su amma nan sai ta ce sirran wa alaniyatan sirran wa alaniyatan ba'adansa shine ko mutane suna gidan baki ko ba sa nan ko matan gidan suna kallon su ko baya ko shi shi kadai ne a cikin daki saboda na farko ta nuna cewa akwai illan tuna cewa ba a masallaci yake yi ba wallahu ta'ala alam babu al'adhani ba da zahabil waqti babin da yake magana akan hukuncin kiran sallah bayan lokacin sallah ya riga ya tafi annabi kata da radiyallahu anhu qala sirna ma annabi sallallahu alaihi wasallam lailatan mun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da daddare faqala ba'dul qaumi sai wasu daga cikin mutanen suka ce law arrasta bina ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ka sa mun kwanta a nan mun yi bacci ya rasulullahi tafiya dare ne mun yi kuma mun gaji muna bukatar mu dan kwanta mai hutu mai bacci sai ya zama kenan mun futa ko kala sai yake cewa a kafu an tana mu'ani salati abin da ya sa ba zan ce na ba da izini a kwanta a yi bacci ba ina jin tsoron in ku kwanta bacci baccin ya nauyi ba za a tashi a yi sallar safiya a kan lokaci ba ba za a tashi a yi sallar safiya a kan lokaci ba kala bilalun sai bilalu ya ce ana uqidukum in wannan ne dalilin ka ya rasulullahi ku kwanta ku yi bancin ku ni ba zan yi bacci ba da lokacin sallah yayi zan tashe ku kuma kun ga dama wannan fil ɗinsa ne tunda shi ladani ne ko yau wasu da zai iya jira lokacin kiran sallah in yayi sai ya kira ko kuma ya tanar da mutane cewa lokacin sallah ya ce ana wuki zukun ina wato kenan na alkawarin zan tashe ku fattaja'u sai kenan sai mutane suka kwanta suka yi bacci kowa ya kwanta ya yi bacci don da dama suna bukata wasu na da bilalin zaharahu ila rahilatihi shi bilal raƙumarsa tana gurfane sai dan jingina wato kenan gadon bayansa haka ya dan jingina haka a jikin raƙumar raƙumar tana zane ta kofi ko shi kuma sai zauna a kusa da ita haka ya dan jingina a jikinta hakan nan don haka fagalabahu ainahu sai idaniyarsa suka yi rinjaye a kan safana mashi ma sai bacci tunda wannan abu ne wanda ke natural in ka yi wahalar da jikinka za ka gaji in ka gaji kuma yi ne da rs shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci hakan nan amma ya fifita sallan akan lokaci akan wahalar da za su sha gara su sha wahalar in sun yi sallah sai su huta sai su kwanta sai baccin su to amma a matsayinsa na shugaba ya kamata ya sa dokar da za ta gujijjiga mutane ba da Allah a cikin mutane akwai ba za su iya biyarin ba in ya matsa sai a tafi ana drofin wa'insu ta haka sai janye a kan ra'ayinsa kaga kenan shugaba in ya ga jama'a da a samu matsala yana iya sassautawa a kan ra'ayinsa ma dama ba wai ake a sassaucin akan keta haƙƙi wanda ke na shari'a ba don haka ya bilal sai kwanta sai bace fa sai ga dan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tala'a hajibu shamsi annabi sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin da zai ankara ya farka sai zama wato kenan kaskar rana ya fito rana tana kokarin dagowa sama ta budo kenan ko shi sai ya fara farkawa faƙala ya bilal aina makulta da ta ya kai bilal ina abin da ka faɗa ina abin da ka faɗa ƙwala sai yake cewa ma'ulkiyar alayya naumatun mithal haƙat ya ce ai wallahi ya rasu ni tun da nake ba a taɓa ɗora mu bacci kamar wannan ba kamar tun da nake ba a taba samun bacci na ji kamar wannan lokacin ba kawai bacci ne wata kenan ya zo wata kenan abin na kenan ya hau kaina ma walke alayyana na wata kabla haƙat ko sau ɗaya ban taɓa yin bacci kamar wannan ba kala sai yake cewa inna allaha qabada arwahakum hina sha'a ce karka damu ba matsala ubangiji allah maɗaukakin sarki shine yake karɓar rawukan ku lokacin da ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya dauke ran in dauke da bai baka baka da abin nan ko yawa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shine yake karbar rayuka a lokacin mutuwa in mutuwan mutum ta zo sai Allah ya dauke ran shikenan magana ta mutu ba abin da mutum ya sannan wanda mutuwan ta bata zo ba Allah ne yake karbar ranta a lokacin bacci wallati lam tamut fi manamiha فامسك التي قضى عليها الموت ويسر الاخرى in kwana ya kare aka cire rai shikenan sai a bar shi ya mutu ya tafi kenan in kuma mai bacci ne daga bashi a sako masa ran sai ya farka hakan nan Allah madaukakin sarki yake abin insa kusan kamar wato dan adam bai da control akan abubuwa yadda kaddara ta zo haka za a ja masa a kansa kaga lokacin da Bilalu yayi wannan magana yana da karfin zuciya kwarai da gaskiya cewa 100% zai iya kontrolin din wannan kisan amma ba haka kaddara ta zo da shi ba faƙala ya bilal sai annabi sa ce ya kai bilal ok ko na karanta wannan ne ita fa inna allaha qabada arwahukum hina sha'a duk lokacin da Allah ya ga dama shi ke karban abin wa raddaha alaikum hina sha'a Allah yana dawo muku da ran duk lokacin da ya ga dama ya bilalu ya ce ya kai bilalu kun fa'azin bis salati tashi ka kira mana sallah tashi ka kira mana sallah fatawadda'a sai tashi sai alwala falan martafati shamsu lokacin da rana ta dago haka ne ko wa biyaddat hasken ta ya fito fari fat kama wa salla sai ya tashi sai yake da sai ya salla shi wa kenan bilal ko annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kaskon rana ya fara bullowa haske ya bayyana wa alaikum salam to masha Allah an gaishe ka a lokacin da zai tashi bilal kafin bilal ya yi alwala ya kira sallah a mutane in ma ya kira sallah kafin ya yi alwala kafin mutanen su tashi sai a lola sai sallah kaga automatically rana ta fito sosai don haka kuma lokacin da zai kira sallah already ranar ta riga ta fita ma yanzu mun halin shahidin mu shine me hukuncin kiran sallah bayan lokacin sallah yayi ya fita rana ta fito za a kira sallan asuba sai a kira idan bukata hakan ta tashi yawa amma wannan kes ne wanda yake nadir aka ce annadiru la yuqasu alayhi mutum ba zai kafa dalili da wannan shikenan kullum ya ta kiran sallah bayan lokacin sallah ya fito ba bai zaka misali a gari muna zaune a cikin gari na sai gari ya waye rana ta fito sai ka zo ka ce zaka kira wa mutane sallah ba zai yiwu ba wannan ana kiran sa waqa'iqul ayan waqa'iqul ayan special exceptions exceptional cases yawa ai kaga ita da exceptional cases ba haka suke ba al'adar su kawai ana kiran sallah lokacin kiran sallah yanzu sai da rana ta fito to wani dalili ne ya faru so idan hukuncin ya zo daidai da cewa kuma kuna cikin wani yanayi wani dalili ya faru sai ai amma ba zai zama a da shi doka ya zama general kullum da zaran ba a kira sallah ba sau a gari ya waye shi ke da kira kira mutane sallah a masallaci ba zai yi ba mun fahimci wannan babin man sallah bin nasi jama'atan ba da zahabil wakati babin da yake magana akan hukuncin wanda ya yi ma mutane sallan jami'i bayan kuma lokaci ya fita yanzu mun ga hukuncin kiran sallah ko bayan lokaci ya fita idan an samu dalilin da ya yi bakin za a iya yi to sallar kanta ba za a iya yin ta kuma a jam'i ko yanzu ko ta bayyana ba ku sallar safiya ba ko ko hudu ko biyar sai ku jam'i alhali lokacin ta fita ya halatta haka ko bai halatta ba wannan shine abin da babin zai karantar da mu an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu anna radiyallahu anhuma anna umar bin al-khattab radiyallahu anhu cewa lalle sayyidina umar dan kaddabi Allah ya dade shi jaa yawmul khandaq ya zo ranan gwalalo ba da magarabati shamsu bayan rana ta riga ta fadi faja ala ya subbu kufara quraish yana zagin kafiran quraish ana ka wannan akwai mutanen maza me za a yi da su mutanen banza mutanen gobe kaza kaza kaza an ce ya subbu ya subbuhum dinnan yana zagin su ba a shari yake irin ta maguzawa ba zagi irin na manya me za a yi da kan wadaran ka kai wannan akwai soko kai wannan akwai dan banza kai wannan akwai shi irin wayannan yake fada a kafiran quraish dan da aka yakin gwalalo qala sai yake cewa ya rasulullahi yace ya manzan Allah ma kittu usalli al-asra hatta kadati shamsu tagrub yace wallahi ban yi sallar la'asar ba sai muna rige rige ni da rana za ta fadi rana ta gabza ta fadi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada baki yace wallahi ma sallaituha yace na radda da Allah ni ma ban yi sallar la'asar din ba ni ban yi sallar la'asar ba kai rana za kula rige-rige da ita za ta faɗi kai taka ko to ni har yanzu ban yi ba kaga kenan in suna rige-rige da shi da rana ya yi sannan ya taso ya zago ran annabi sallallahu alaihi wasallam kaga automatically a daidai wannan lokacin rana ta riga ta faɗi yace wallahi wa sallaituha na rantsa da Allah ni din ma ban sallace ta ba fa kumna sai muka tashi ila butaha ko buthan muka tashi muka tafi buthan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ismu makani fatawadda alisalati annabi sallallahu alaihi wasallam sai alwala saboda sallah wa tawadda'ana laha mu ma muka yi alwalar saboda sallah din fa sallal asra annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sauna sallal asr ba'da maghribati shamsu bayan rana ta riga ta fadi sun ba salla ba da almagriba sannan bayan ta sai aka sallaci magariba sai ya sallaci magariba yanzu sai da rana ta faɗi kenan suka je suka alwala amma me ya kawo me ya kawo tsananin wannan abu yaki ana yaki ne yakin gwalalo yakin da kafirai suka zo suka kewaye madina gaba ɗayanta suka mata kawanya har bowa kiba suke yi kokarin kafa suke nema su fuda su kuma Allah taimake sun tona ditch battle of ditch sun tona abin to dun kun tona din dole ku raba kanku wani ta nan wani ta nan wani ta nan saboda za su iya tsallakowa ko da dabaru ko da hikimomi su shigo muku don haka ba za ku bar bi a nan uku a can bi a can ku can ga su suna kallon ku ga ku kuna kallon su suna harbuwa ki ba wani lokaci ba suna kwan kamar abdu ibn abdu wud ai ya tsallako ma akwai da suka kokari suka tsallako din amma an samu difficulty sosai duk wanda ya kokari zai tsallako da kai da dokin za ku sha wahala sannan kuma kana shigowa za a gama da kai tunda ba ku da yawa akwai kuma kofa wanda suka bari wanda za su na shiga madina suna fita nan ko dole za ku je ku tara daddazan ku tunda sun shigo za su iya shigowa ta nan ta karfi sadaka ba ku da lokaci ko guda daya wanda watakin za ku samu wannan natsuwan sai da dare yayi don haka kaga lokacin da sayyidina umar yayi sallar nan kamar yadda hadisin ya nuna ba a wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne mai yiwa so suna ta can wasu suna ta nan wasu suna ta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana biya na obasiyin ya je nan ya je nan haka da ya ga rana za ta faɗi ya samu dan can zai haka ya bubuga ta sannan ya zo yake rifotun annabi sallallahu alaihi wallahi ni din ma ban yi sallar asar ba kaga duk matsalar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah ba har lokacin da fita ba karamin kisa bane don haka qur'ani ya sifata wannan yakin da yake ta izagatil absaru wa balagatil qulubu al hanajira lokacin da idan kuma bai ya iya gani daidai zagatil absar idan ku ya ya ya ya kauce in kaga mutum ɗaya sai ka tsamanin wato kinan mutum biyu ne har aka zo kana ganin mutum daya mutum hudu ne ai da kana ganin mutum hudu mutum takwas ne zagatul absar kenan wa balagatul qulubul hanajir zuciyar mutane kuma ta ciro ta dawo nan ta zo hanjara ta taso kuma ka kowa a iyaka nan yake kaga kes yayi wato zununa billahi zunun kuna wa Allah madaukakin sarki yanzu wannan kes da muka yi wannan addini shine na musulunci shine addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzon sallallahu alaihi wasallam kuma ga annabin tare da mu kuma muke cikin wannan irin halin kuma yanzu wannan kes din zamu iya fita yanzu wannan addinin zai kai labari in aka kashe mu yanzu wannan musulunci ya riga ya lalace kenan ya kawo karshe a nan gurin kenan shi kenan ba za kuna ta zace zace wannan ya zace wannan yana kowa da zuciyarsa ta zama yanzu very busy to kaga lokacin ba za su samu damar yin sallah ba sai da rana ta fadi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa suka alwala suka yi sallar la'asar din bayan rana ta fadi wannan ne kenan za a iya yin sallar jami'i bayan rana ta fadi haka ne za a iya yin sallar jami'i bayan rana ta fadi ga wanda suke sallar su ta yi ittifaki guda ɗaya sannan sai aka yi musu sallar mangariba da wannan kuma malaman fikihu suka dauki fikihun da ake kira amina a tartib ko mai halari ya ce ya jibu tartibul fara'idi wajibi ne a jeranta sallolin farilla ko yau sai kayi azhar aka yi sai kayi azhar ake la'asar sai kayi la'asar ake sai kayi ake haka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kuma har suka extended dinta har ko da ramuwa ne ai kaga yanzu la'asar din nan idan mun bi wani lokaci zai mu ce ramuwa ne mun bi ta wani fikin tunda lokacin ta ya fita ko to sai da suka yi ta sannan suka abin nan illa iyaka sai suka sassauta suka ce saboda condition suka ce malan tazid an ala kamsata ashara ala kamsata menene ala kamsata salawatin ko matsawan bai karu akan wato kenan salloli guda biyar ba idan sallolin guda biyar ne za a jera su ya ji mutar zibul fa'iti amma in ba haka ba ne in sun yi yawa kenan to sai dai kawai a ta yi ramukan gwargwadon yin da ya sauka wallahu ta'ala ala saboda haka wannan hadisi akwai fikihohi da yawa wato kenan a cikin sa sannan yana nuna mana cewa har yanzu idan laruri ya zo shi ad-daruratu tubihu al-mahdura da mu daukan wannan usulul fiqi qaida ta usulul fiqi malaman usulul fiqi suka ce ad-daruratu tubihu al-mahdura yanzu wannan halin da suka shiga shine ya conditioning din su suka jinkirta sallah me yasa lokacin ba a saukar da sallar tsoro ba idan suka ce za su tafi je su yi sallah to sun ba da kofa sallah za su yi ba amma wannan sallar da za su yi sun ba da kofa kafirai su shigo kuma kafiran nan idan musulmi a lokacin sun kai mutum dubu uku kafirai sun kai dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu saraka in dai har suka samu kofar shigowa kowa da kowa za su gama don dama goron gayya aka raba a tada musulunci once and for all a wannan yakin to kaga yanzu wannan larurin na kariya ya fi mahimmanci a kan wannan jam'in sallar da za su yi don haka suka yi sakarfaizin jam'in sallar har sai da aka samu suitable condition to kusannin suka yi wannan jam'in sallar ne allah samun fahimci wannan sai babu mannan siya salatan falisalli idza zakaraha babin da yake magana akan cewa to idan mutum ya manta wata sallah wani kuma on plain ground sai manta wata sallah bai yi ba to zai yi wannan sallah din lokacin da ya tuno wala idu ba zai sake ba illa tilka salati sai dai wannan sallah din da wato kenan bai yi ba idan mutum ya manta wata sallah bai yi ta ba to ita din zai sake mun gane wannan yawa abinda wannan yake nufi shine wallahu ta'ala alam idan mutum ya manta bai yi sallah ba sai ya tuno sai ya tuno to wani lokaci zai yi in azahar ne sai jira sai wata ta zo ko kuma in lasa ne sai jira sai wata ta zo ta sai aka ce a'a idan ya tuno kawai sai ya sallar to sai bukhari a hedin din sai yake cewa ba zai sake wata sallah ba sai wannan yanzu maganan da muka yi na tartib tartib ake so a yi magana a kansa kenan yanzu misali sai na manta yanzu sai na tuno ban yi sallar la'asar ba ai sallar safiya ba ko da sunan ban yi sallar azhar ba amma na riga na yi la'asar na riga na sallaci la'asar azhar ne tuno ban yi ba to zan tashi ramawa zan yi azhar din ne kawai wala yusalli ko wala yu'idu illa tilka salata ba zai sake ramawa sai wannan sallar kamar akasin fikihun malikiya malaman mana malikiya suka ce sai ya sallace ta ya sallaci wadda ta biyo bayanta mun gane haka malamki malaman malikiya suka fada za ka sallace ta kuma sallar da yanzu na yi a zahar dina sai na dawo na sake maimaita la'asar saboda abin da ake kira tartib saboda wancan hadisin da muka karanta a baya amma na imamul bukari ce a ita wannan zai sake kawai عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاه فليصلي اذا ذكرها duk wanda ya manta wata sallah salatan nikira ko wata sallah ko ma wace iri ce kenan ko ma wace iri a zahar da ko la'asar ko magariba ko ma wace iri ce idan mun buɗaɗa kuma tunda yace salatan ko da ta nafila ne dama kana yin sallar nafilan ka sai ka tuno sai ka sallace ta tun da salatan ne ce mana sai salatan fali salli idza zakara to da zaran ya tuno sai yayi idza din nan kaman tana nuna mana cewa lokacin da ka tuno lokacin ake so ka yi ba za kuma ka tuno kuma sannan ka ce kuma sai lokacin da kuma ka ga dama ka yi ba to ba za ka samu wannan fa'idar ba yawa la kafarata laha illa zalika wannan sallar batta da wata kafara sai dai wannan din o ba kai sallar azhar ba yanzu ka tuno ta ko sai sai ka tuno ta to sai kai sallar ta to yanzu babu wata kafara da za ka yi na wannan rashin yin waccan sallar sai dai wannan din maimaita ta da kai ko yin ta da kai a wannan lokacin mun fahimci wannan to akan wannan la kafarta lahadin anan ne inda fahimtar take annabi sallallahu alaihi wasallam ba kafara da zai a wannan sallar sai dai wannan ya rama wannan sallah din ko su malaman malikiya suka ce to ai maganar kes din an yi confining din sa akan ita wannan sallar amma hukuncin tartibi yana nan eh ita kan wani ba abinda zai mata ya rama ta to ya rama ta eh fayin an to fa sai an yi ta ake yin wannan don haka sai yi wannan ma kun ga da suka yi nan yana nan ita kamar yadda shi kenan ba wani ka fara ka yi ta kawai yanzu ka yi ta eh to shi kenan ai ka kasan dai sai an yi azhar ake la'asar ko yanzu azhar kai ko kuma an karbe ta ba wani tsala ko ba ka fara kanka bayan wannan ko to sake la'asar tunda ba a yi la'asar kafin azhar saboda haka suna na akan magana wato kenan tartibi din su kenan ruwa shi kuma abin da ya fahimta shi kenan akan wannan kes din ne gaba ɗaya baka da wani kes sai dai kawai karama wannan sallah din ba za ka sake wani sallah ta bayan ta ba to duka annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan magana sai ya istidlali shi da kansa da ayan alkur'ani Allah ya ce wa aqimis salata li zikra ko li zikra ku sai da sallah domin tunowa da zaran kun tuno kenan ga wanda suka dauke shi li zikra ba li zikiri ba wasu suka ce aqimis salata lizikiri ko akwai wani riwaya waqimu salata lizikiri akwai da suke waqimu salata lizikra kuna ku tsayi da sallah yayin tunowa zikra shine tunowa to da ranar kun tuno ku sallah kaza ba to ku yi ta ma'ana a lokacin lamu dinna lamu talil la ajalin zikra domin wato kenan kun tuno ku sallah kaza ba to sai ku yi sallace ta wato kenan a yanzu haka saboda ita kanta sallar zikiri ne in kai sallah kayi wa Allah zikiri kayi zikiri kayi tuno Allah kenan eh wallahu ta'ala ala mun bayyana wannan babu samari samari fil fiqh haka ne wal khair ba'da al isha haka ne babu da yake magana akan as-samar fil fiqh samar shi ne hutu ko ayin hira ko hira bayan sallah isha tadin da ake zanna a shi ne ake kinansa hira ko to an hana annabi sallallahu alaihi wasallam baya son mun karanta a baya baya son a rika taɗi bayan sai sallar isha to amma yanzu matsalar ta fiqihu ne ok yanzu da ni da kai da kai da kai da kai sai mu rika haduwa bayan masallaci kaza mu ɗauki littafi kaza muna bin sa muna ganewa hadisan ko muna ganewa fikihun ko muna ganewa balagar ciki ko muna ganewa tafsiri wani abu haka kamar dai munazara ta ilimi ya halatta haka ko kuma wani aiki na alkhairi bayan sallar yauki an ce in an sallar isha kar ajiya na ta tadi to zan iya wani aikin alkhairi wani ta sallar ta kone jini wani aikin abu ba da isha'i bayan sallar isha za a iya yin haka ko ba za a iya yin haka ba wani babu shi ke so ya karantar da mu wa anhu رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالوا في صلاة من تذرتم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم yace ba ku gushewa a cikin sallah matsawon kuna jiran sallah kuma tsawon kuna jiran sallah kenan yanzu dalilin kawo wannan hadisi akan wannan in an zo sallar isha liman bai zo ba za ku iya yi ko kuma a'a an yi sallar ishar amma sai kuka ce a nan za ku kwana sai kun yi sallar safiya to kuna jira sannan sallar safiya abinda kuke shi ne mai sallah ko yau kamar wannan hadisin imam al-bukhari yake kokari ya nuna cewa duk da cewa nan ya ce man tazartumu salata ma za kuna jira sallah kuma kaga in yi sallan isha yanzu ba wata sallah da za a jira sai ta sallar safiya ga wanda za su iya yin hakan ko kuma wanda suke tsammanin za su zo su yi ashiyan bayan isha ko wanda suke tsammanin za su zo su yi tahajjud bayan isha suna masallaci za su iya yi talazin wannan gurin a wajen neman ilimi ko wani aikin alkhairi wallahu ta'ala alam sai kuma hadithuhu ala ra'si mi'ati sanatin wancan hadisi da muka karanta a baya wanda yake magana yake ta taqaddama fi dhikri riwayatin wa fi me me taqaddama wa fi riwayatin huna a wannan riwayan yake cewa anan عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد باب wanda ya rage a yau cikin dukkan mutanen da suke ban kasa ai ma'ana yuridu bi zalika annaha taqrimu zalika alqarn yana nufin wato kenan wannan karni ya riga ya kare kenan a baya mun karanta hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito sallah ba har sai can dare ko sannan sai ya ce duk duniya na yau ba wanda ya rage yake jiran sallah sai ku ko kuma ba wanda ya sallace wannan sallah sai ku anan ya kawo kare da yake cewa la yabqa menene la yabqa mimman huwa yawma ala mimman huwa yawma ala zahar al-ardi ahadun bayan shekara ɗari da mai zuwa babu wanda zai zama wato kenan a yau yana ban ƙasa mun fahimci wannan daga yau zuwa shekara ɗari duk wanda yake ban ƙasa a yanzu da ranar ku ɗauki lissafi ku rubuta yau kaza ga watan kaza shekara ɗari tana cika cap duk wanda yake ban ƙasa a yanzu nan bayanan mun gane wannan yawa yuridu zalika annahu takrimu zalika alqarn yana nufin wato kenan wannan karni ya riga ya tafi ai mutane karni karni ne ko karni kurun karni thumma alladhina yaluna hum sunu okay wannan karni automatically duk lokacin da aka samu shekara 100 to babu shi babu dalilin sa shine abin da ake nufi a nan gurin kuma da shine malamai suke kafa dalili malamai hadisi kenan suke kafa dalili cewa halliru annabi halliru baya duniya yanzu saboda zara ko da yana dare a wancan lokacin da zarar shekara 100 ta cika halliru baya duniya tana sarsace duk wanda yake dare a duniya ne yanzu baya dare da aka kuma suke gurgunta maganganar da ake ta aljanu suna yi shekara dubu ko shina shekara kaza yawa na taba jin fira da wani aljani a bauchi ya ce wai suna nan tare da kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya shekara ko dubu uku ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna na aka yi wanka annabi sallallahu alaihi lokacin da ya bar duniya wani ana ce masa wai wai alkali ne alkashin alkalan alkali wane ne sunansa ne wani ajiyar da aka buci har bbc sun saka shi a baucin nan ismail eh ismail yadda suna nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi rasu aka masa wanka sun je gurin da shi da annabi halaru don haka halaru yana da rai a bisa riwayan wannan abin nan amma malaman hadisi da irin wannan hadisan ba sa yadda da wancan maganganun wallahu ta'ala alam amma dai mahallin shahid shine ba wannan din ba maganar wato kenan jinkirin don sauraron sallah za mu iya jinkirta sallar isha saboda mu yi wani munazara ta ilimi mu tattauna akan wata matsala ta addini mu tattauna akan wani aiki na alkhairi sannan daga baya sai mu yi sallah idan mun yi haka nan yayi daidai ko bai daidai ba kamar shi ne wata kina hadisin yake magana a kan sallallahu ta'ala alam babu samar ma addaifi wal ahal babu da yake magana cewa za a iya hira da da bako da kuma iyalai ko yawa to ka fita gindin maina wannan na kuna tadi shine ba a so lokacin ne kake tana lokacin ne lokacin yana daf da yi kuma hadisin ka bayar da hadisin kuma yana da tsawo ko to ko za mu dakata kansa na? ba zai karu ba ta shi kuma kitabi guda ne a gaban mu to shi kenan idan an ci abinci an ce kara zo gindin mai na itadi ko to za ka iya da iyalanka a gida da kai da matarka da 'ya'yanka da sauran mutanen tsakar gida za a yi hakan nan ko ba za a yi ba ko kuma a ba da ya zo maka za ka yi bashi tayan ku zo ku zana da shi ku ta diskasin ku yi makaranta da shi a guri kaza a gurin neman karatu ko karatun allo ko karatun boko ko kuma aboki ne na harkar kasuwanci ko kuma aboki ne na mutunci wani dalili ya hada za ka iya bashi lokaci ku zana bayan sallar isha ku zanna ku taɗi ku taɗi ku tattauna akan matsalar da ta shafi rayuwarku ko addininku wannan shi abin da wannan babin yake so karanta da haka ya halatta ko bai halatta ba an abdurrahman bin abi bakar radiyallahu anhu qala inna ashaba suffati kanu unasan fuqara abdurrahman dan gidan sayyidina abubakar amma ga mun san shi ko wanda ya ce a lokacin da aka yi yakin badar shi lokacin bai musulunta ba amma baban sai na bakar ya musulunta ya ce baba lokacin da aka yi yakin badar nan sau uku kana zuwa mun daidai in fille kanka ce sai na kauce sai ce ka ina mani ne na same ka in ji sai na bakar wallahi da ni ne ka zo mun daidai fille ka zai shi ne fille ka zai abdurrahman yana daga cikin wanda suka yi an yaƙe-yaƙe da suna musulunci sosai musamman yakin musailama musulama tilkazabi ya shugabanci tawaga a wannan lokacin kuma yana daga cikin wanda wato kenan aka yi amfani da shi wato kenan a kitsin rikicin sayid na usman aka yi masa sharri cewa yana da hannu a wajen wato kenan aka rubuta wasika aka yi stampin din sayyidina abu usmanu aka aika cewa usmanu ya ce a kashe shi kaga dole a tada fitina a tsakani wannan matsala an dima ana ta yi ala'ayi halin dai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma dan gidan sayyidina abubakar ne yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi mutane da ake kinsa a sahabu suffa a sahabu suffa wato kenan sun kasance wasu mutane ne wanda suke talakawa suffa a nan wasu suna ganin ita ce kalmar da ake cewa sufanci ya fito da su tunda talakawa ne a masallaci suke kwana suna kuma da rumfa a cikin masallacin sai abin da suka samu suka za su ci amma kullum suna masallaci suna karatun alkur'ani suna sallah suna ibada da zikiri da sauransu aikinsu kenan wasu suka ce a'a sufi daban suffa daban suffa rumfa ne sufi kuma daga gashi ne na dabba su asalin sufaye ba sa duka sutura irin wannan sai su dauki gashin dabba su yi abin da ci su yi warki da ci su rika nadawa daga aka sami su ahlus sufa wato kenan ba daga sufa ba ne ta haka asalin sufanci ba ya dauko asali daga gurin waɗannan mutanen ba wallahu ta'ala a'ala ya ce amma dai su wayannan mutanen talakawa ne wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man kana indahu ta'amus naini falyadhhab bi thalithin annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya kasance yana da wato kenan mutane yara yana da abinci a wurinsa na mutum biyu to dauki na uku mun gane mutane ne suka yi sacrifice din rayuwarsu suka bar iyalansu suka bar sana'arsu suka bar gonarsu suka bar komai da komai sai suka dawo masallaci suka zauna suke karatun alkur'ani suna kuma wato kina abin nan ibada yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin hakkinsu shine ya taimaka wajen kula da su don haka sai ya ce duk mutumin da gidansa akwai abincin da zai yi shi mutum biyu to da Allah ya dauki daya cikin su na uku sai tafi da shi saboda haka duk lokacin da aka bada aka kare abinci sai ka zo ka ce wani lara zo mu tafi gidana shike ne ku je ku ci abinci in ya ci abinci sai ya dawo masallaci da ya dawo masallaci sai ci gaba da karatunsa na alkur'ani ya ci gaba da sallarsa da sallar wa in arba'un fa khamisun idan kuma kana da abincin da zai ishi mutum hudu a gidanka to ka dauki na biyar aw sadisun ko kuma na shidda sai ku tafi ku je ku abin nan wa inna ababakarin ja a bi salasatin sayyidina abubakar da ya ji wannan magana ana cewa mutum ya dauki daya in gidanka abincin mutum hudu ne ko hudu ne a gidan dauki na daya sai ku kara ai dai zai zai isa shi sayyidina abubakar sai ya jangulo mutum uku ya ebo mutum uku kasan dama komai na babba ya fi na yaro ko fantalaka annabi sallallahu alaihi wasallam bi asharatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi mutum goma akai gidansa kaga da ila jin dalilin da sa Allah madaukakin sarki ya bi mutanen Madina cewa yi turuna ala anfusihim walau kana bihim kasasa duk da cewa wannan is applicable to duka sahabbai sawa'un ansar ne ko kuma muhajir ne saboda karimci shi da abinci yana daga cikin ɗabi'a dama ta alkhairi wanda balarabe ya gada tun kafin tun zamanin jahiliya qala fahuwa ana mai riwaya ya ce waɗanda ya ɗiba ɗin akwai ni wa abi da babana wa ummi da mamana don haka fala'adari ban san yadda za a yi ba mun gane? ƙala sai ke cewa wa mra'ati da matata wa khadimun da wani yaron gidanmu wanda ke bayyana shi wannan kadimi yana tsakanin gidana da tsakanin gidan sayyid na baka in aikin gidana ne shi zai je in na gidan sayyid na baka shi zai yi wa yake mana ruwaya abdurrahman yawa wa inna ababakarin ta'asha inda nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sayyid na abakar baya an tashi a masallaci sallar isha mai maimakon ya tafi gida ya tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har aka kawo abinci sai suka ci abincin isha a gidan a cikin abinci mai an sallar isha a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tun malabisa hannun sai ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta tadin su suna ta tadin su suna ta tadin su akan matsalolin da suka shafi addini da hadisai da sauransu haisu sullatul isha a nan inda aka yi sallar isha a nan suka zana suka ci abinci suke suke tattauna akan matsaloli na addini tun ma raja'a sannan sai sayyidina abakar ya dawo gida falabisa hatta ta ashar nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna ya jinkiri har annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ci nasa abincin safin faja a ba da mamada to bayan wani lokaci ya tafi mamada minan laili masha Allah bayan wani lokaci wato kenan da dare ya tafi wato ya zauna a gidan sayyidina a gidan annabi sallallahu alaihi har annabi sallallahu alaihi ya ci abinci sai suka ci abincin tare an samu dan dare wani bangare dare masha Allah ya tafi to shikenan sai ya dawo gida qala lahum ra'atu sai matarsa Allah waɗaukakin sarki ya dada ita sai ta ce masa ma habasaka an adayafika menene dalilin da ya sa ka zauna ka jira- ka ji- ka jinkiri kuma ka turo baki ka turo baki har mutum uku ko kuma ka ce su zo su ci abinci a gidanka kuma suna jiran ka zo ku ci tare kuma kai ka me ya tsaye me ya jinkirtar da kai baka zo ba au qalat ah, daifika ko kuma menene ya sa baka zo ka ka saurari makwa- ba- bakinka ba bakonka ba qala sai yake cewa awa ashaitihim ban zuba ke ba su abincin daren sun ci ba kawai sai ta ce masa abau na ba su amma sun kici suka ce hatta ta ji a sai ka zo to abokar fa ba abin da maga abincin nan amma ko ku ci bincin da bai zo ta ce a suka ce a bara mu ci ba sai ya zo shi suka ce sai ka zo ko kad aridu fa'aba uridu fa'aba an gitta musu da abincin amma kuma sai suka kice suka ce su ba za su ci ba qala sai yake cewa fa zahabtu ana fa akba'tu ko sai na tafi sai na buya fa qala sai yake cewa ya guntharu shi shi sayyidina abakar kenan ya ya gunsar ya kai gunsar fajadda'a wa sabba wa qala sai dan yi bakan kakkakken maganganu sai yake ce musu kulu la hani'a ku ci ku ci kawai ba matsala mun gane za a ce hani Allah ka za a ce la hani'an la hani'an ne kaman wato bai ji daɗi ba kenan da basu ci ba fagara sai yake cewa wallahi la ta'amuhu abadan wa aimullahi ma kunna na'khudhu min lugumatin illa raba sai suka ce masa wallahi ba za mu ci ba kamar bai jira bai kamar ce kamar misali wani abokin da ka dauko din irin mutumin ka ne ka ya kai wannan mashiririci shine ma'ana ya gunsar din talan za ku ci ku ci shi kuma ya je ya buya saboda su ci to kuma suka ce ba za su ci ba sai ya zo shi to shi ne da suka zo suka fara ci sai yake cewa wallahi la at'amahu abadan wa aimullahi haka ne na rantse da Allah ba zan ci wannan abincin ba mun gane wannan yace wallahi ba zan ci ba zan ci wannan abincin ba waye fada waye ce wallahi ba zai ci ba abubakar me yasa ba zai ci ba dalilai biyu na farko girmama bakin ba ya son zama abincin ya gaza na biyu kuma ya dan ci wani abu a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin idan tsaci shi wallahi ba zai ci ba su ci kawai To sai mai riwaya yake cewa ma kunna na akuzu min laqamatin illa raba min asfaliha duk lokacin da muka dauki loma muka sa a bakin mu to sai lemar ta kasanta sai ta nungu kai cokali ɗaya ko to gurbin cokali ɗaya da ka ciro sai cokali biyu ya karu shi ne ma'ana aksar mina sai zama abinda zai karin ya fi abinda ka ɗauka da to kala yake cewa hatta sha biyu suka ci suka ci har sai da suka cika cikinsu gaba ɗaya wasarar aksar mai makanat abinci sai ya fi na da yawa a gidan sai na bakar ko yau sai abinci sai ya fi na da yawa qabla zalika kafin wannan din dan haka fa nazara ilaiha abubakar sai na bakar ga kwana abinci ya ga dada cika fal fa idha hiya kama hiya kamar yanda abinci ake da haka ne yake au aksar ko kuma ya mafi na da din minha fa kala sai limrati sai ce ma matarsa ke zo ya aktubu ni firashin ya ke yar wani ko yar yan uwa ne ma haza mai yau naira abinci ke kawo ba mana na yawan baki sun je sun je sun shiga cikin su abinci bai ragu ba nake ga kamar mari karuwa yi kala sai ta ce la wa qurrata aini la hiya al'ana akthar minha qabla zalika bi thalath marat sai ta ce sai ta ce inna lillahi wannan sanyin ido kenan a gare ni qurrata aini wato kama albarka ce wannan wallahi abincin yanzu ya fi yawa a kan yadda yake da ninki uku 3 times kenan ya yi doubling ya yi tripling kenan ko to shi ko sai na baka ya rantsi da Allah ce wallahi ba zai ci ba da abinci kuma yanzu ka alama cewa akwai albarka a cikinsa tunda an ci yanin kusa uku don haka fa aka lamin ha abubakar shi ma abubakar sai ya dauka sai ya ci wakala sai ya ce inna makana zalika mina shaitan ai wancan rantsuwan da na yi dinnan wala rantsuwan shaitan ne rantsuwan shaitan ne ya ani yaminu yana nufin wata yaminahu rantsuwan da ya ce wannan rantsuwa da na yi rantsuwa ce ta shaitan sun ma akala min halu kumatan sai ya ce kiloma daya sai ya ce sun ma hamala ha ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asbahat indahu ya dauki a kwanan abincin gaba daya cak sai ya kai gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce to gashi kun san dare ya danyi ko saboda haka sai aka ajiye wannan abinci a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwana a gurin sa wa kana bainana wa baina qaumin aqadun mamaza haka ne akwai wani kullalleniya ta alkawari tsakaninmu da jama'ar ta haka sai famadal ajal lokacin da aka yi alkawarin ya riga ya wuce fafarrak na ifna asharar rajulan sai muka kawo mutane guda goma sha biyu muka rarraba su ma a kulle rajulin kowane mutum daya tare da shi minhum unasun akwai jama'a mutane goma sha biyu kai tsayanan kai tsayanan kai tsayanan kai tsayanan kai ebi mutane kaza kai din ebi mutane kaza kai din ebi mutane kaza wanda jama'a da kowa ɗiba ɗin allahu a'alamu kan ma a kulle rajulin allah ne kaɗai ya san menene jama'a da kowane mutum ya ɗiba a cikin mutum goma sha biyun nan sadaka sa kowa a tattare a gaban su kowa aka ɗiba a zuba musu wani aka ɗiba a zuba musu wani a zuba duk a cikin wannan abincin bagulu min ha suka ci abincin nan ajma'una gaba ɗayansu kamar kala kamar yadda wato kinan riwaya wato kinan ta zo da shi kenan kowa sai da ya ci ya ƙoshi haka ne don haka yanzu ne ne mahallin shahid a cikin duwane dogon hadisun da muka karanta sayidina abubakar ya je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi hira bayan sallar isha kuma ya halatta hakan ko akan matsala da ta shafi addini tunda su ba su tana akan tadin wato kenan duniya ba sannan yana nuna albarka da take tare da annabi da sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki da shi da gidansa kaga shi kansa albarka ne yanzu matar ma ga abincin da ta yi Allah madaukakin sarki ya sa albarka la yansa na na Aisha a dalilinta aka kawo mana saukin taimama da sauran wasu abubuwa a dalilin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi da suke magana akan a cikin suratul nuri ko maganar zina din nan da sauransu hukunce hukunce sun sauka a dalilin da haka da shi abubakar da iyalansa da 'ya'yayansa duka wato kina a cikin albarka suke a rayuwarsu wannan nuna mana da yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna mana falalan sayyidina abubakar allah madaukakin sarki akwai tambaya